أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na al'aƙilatu tahawiyya bayan tsawon lokaci da muka ɗauka ba mu yi ba saboda 'yan uzurruka da suka ringa gittowa yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na 26 a cikin wannan littafi na imamun tahawi insha Allah mala yake cewa wa ƙauluhu wa nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير وبغير الخير يذكر يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان مالك يتوى a wannan fakara yake cewa muna son sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wala nufrit fi hubbi ahadin minhum ba ma huce iyaka wajen son wani daga cikinsu kamar yadda wasu suka ɗauki matsayin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam suka ba wasu daga cikin sahabbai to ba a kai sahabi wannan mataki amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ingantacciya shine babu wanda yi wannan sahabban na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala natabarra min ahadin minhum haka kuma ba ma cewa babu ruwanmu da wani kowa na a cikinsu dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namu ne muna son su kuma muna kin mikin su wa nubghidu man yubghiduhum muna kin duk wanda yake kin su wa nifaqun wa dughya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mun ba ma san ka wa bi khairi wa bi ghairi al khairi yadhkuruhum ko kuma ya ringa ambatan su ba da alheri ba kawai ya ringa zagin su ya rinka faɗin maganganu a kansu sun yi kaza sun yi kaza a yaƙi kaza ko a wuri kaza sun ce kaza ya rinka faɗin maganganu marasa tushe marasa inganci kai ko sun wakana mu a mu dama sahabban manzo da sallallahu alaihi wasallam kamar mu suke mutane ne kamar mu muna suna kuskure suna yin daidai amma kuskuren su idan muka daidaita shi da da aikinsu na alkhairi to aikin nasu na kuskure ganin shi ma ba aiki wannan kuma hali na dan adam in dai ba annabi ne kai ba ba mala'ika ne kai ba wata ran sai an same ka ka saki hanya to dan sadan an samu sun yi kuskure wata rana so ɗe so biyu wannan bayya sawa mu zo mu ringa kushe su mu ringa faɗin maganganu a kansu ya ce wala da kurhum illa bi khair sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ba ma ambatansu da komi sai da alkhairi idan ka ji mun faɗi magana akan sahabbai kawai alkhairi za mu faɗa sai dai ka ji mun ce radiyallahu anhum wa radu'an yake cewa wa hubbuhum dinun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini wa imanu haka san su imani wa ihsanu haka san sahabbai kyautatawa ne wa bugduhum kufrun kin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kiyayya da su yana iya kai mutum zuwa ga kafirci wa nifaqun kuma yana iya kai mutum zuwa ga munafurci wato guyanu kuma yana iya kai mutum zuwa ga wuta daga hanya wannan malin ya kama da shi a dunkule a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sahabban nan na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ambato na alkhairi ambato na yabawa ambato na nuna mafifita ne na jinjina musu da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi a wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shaida akan addininsu ya musu shaida akan gaskiyarsu ya musu shaida akan alkhairinsu da kuma tsayawarsu a saman kan gaskiya Allah subhanahu wataala duka ya musu wannan shaida a cikin alkur'ani mai girma mun karanta a baya Allah subhanahu wataala ya san abin da aka yi ada ya san wanda ake yi a yanzu ya san wanda zai wakana a gaba ya san in ya wakana ya zai kasance ya alamu ma kana wa ma sayakunu wa ma iza kana kaifa yakunu Allah kenan to shi ya halicci sahabban nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin Allah bai san ba abin da ya halitta ne ya fi kowa sanin su wane ne ya fi kowa sanin su wane ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sani da manzo Allah sallallahu da Allah subhanahu wataala yama wa'annan bayin Allah kuma ya sanya su su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su za a cicciba wannan addini ya kai matakin da zai kai da su ne za a yaki domin addinin ya tabbata da su ne su ne suna zaune za a karanta alkur'ani mai girma su har da ce shi domin mu muka samu hatta ya zo wajenmu aikin su ne sahabbai su suka rawaito mana hadisai da suka koya mana sallah suka koya mana azumi suka koya mana yadda ake zakka suka koya mana hajji suka koya mana dukkan wani abu na ibada aikin su ne yau in kai sallah suna da lada yau in karanta alkur'ani suna da lada duk abin da za ka yi na ibada suna da lada saboda su ne almajirai na farko a makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba alkur'ani mai girma a ko'ina furtuk ayoyi ne suna nan kawai yaban su ake yi jinjina musu ake yi hudin alkhairinsa Allah subhanahu wa ta'ala ke yi kawai yanzu he ka zo ka zamna ka ce kaza da kaza sahabi na kaza sahabi na kaza ba ka faɗi alheri akan su ba sai dai ba ka karanta alkur'ani ba amma in za ka karanta alkur'ani to ka karanta alherin su sai ka karanta inda Allah yake cewa Muhammadun Rasulullah yace wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum da yace Muhammad yace manzon Allah sai ce wallafi na ma'ahu kuma da suke tare da shi a shidda wa alal kufari tsanani gare su akan kafirai ba sa musu wasa ruhama ubainahum masu jin kai ne tsakaninsu tarahum za ka gansu ruka'an masu ruku'i sujjadan masu sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fadala ta Allah da yarda shi simahum fi wujuhihim min athari sujud da alamu na wannan ibarar suke yi a goshinsu dalika masaluhum fit tawrati wannan shine misalin sa a cikin at-taura wa masaluhum fil injil haka misalin sa a cikin injila kazar'in akhraj shada'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yujibu az-zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yau daga an ce ma sahabbai kalma ce ta larabci ana nihin abokai yanzu misali in na ce sahabbai ne ne shuru kowa a wajen shi kawai a ran shi yana an ina nihin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan ambatansu da ake gama su da aka yi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance idan ma an kirayi sunan sahabbai ba a tuna kowa su ne ake tunawa kuma wannan daraja da wannan kima sun same ta ne kasancewarsa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka Allah yi shi duk wani abu da za a ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai an zaɓo mai wanda ya daraja wanda ya kima wanda ya kowa shi ana zaɓo mai komi sama da na kowa ne shi ne abdullahi ɗan abbas yake cewa sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya duba duniya kakaf duk duka ɗiyan adam min awwalihim ila akhirihim babu mai tsarkakakkar zuciya zuciyar da ta kowace zuciya ba an ce babu zuciyoyi tsarkakakku don da akwai sauran annabawa irinsa annabi adam irinsa annabi ibrahim irinsa annabi nuhu irinsa annabi musa amma ta manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce ta hi kowace sai aka ba shi annabta ta annabi na ƙarshen zamani haka kuma kowane annabi ana gama shi da mutanen shi da jama'ar shi wanda suke kama mishi domin isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala ka duba annabi isa man ansari ila Allah haka yace musu ko qala al-hawariyuna nahnu ansarullah kaga mutanen annabi isa suna kace ma hawariyawa mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam ha su kuma sune ashabu ashabu rasul to aka diba a cikin waɗanda suke raka annabawa babu waɗanda suka yi kamar irin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya su su ne za su kasance sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wajen daga wannan addini na Allah subhanahu wataala inda Allah yake cewa huwa alladhi ayyadakum bi nasrihi wa bil mu'minin Allah subhanahu wataala shine ya ba ku wannan nasara sai ce kuma tare da mummunai su waye ne mummunan su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kan mu manta so da yawa za a zo wajen yaki akwai yakin da aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam an ka musu samame ana halbo mashi ana halbo kibiya ana halbo duk abin da ake halbawa domin a jima abokin gaba ga mashi gadangadan zai samu manzo sallallahu alaihi wasallam wani sahabi zai zo yi tsaye shi ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rai haka suka kewaye shi kawai dai kaga suna faduwa suna faduwa su sun yarda su mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu wannan su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kai ka san yakin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ringa yi ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu bane ba mutum uku bane runduna ce runduna ce ta yaya za ka ware mutum uku ko mutum hudu ko kuma mutanen da ba su wuce ɗari ba ka ce su kaɗai mai kirki a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta yaya da su aka yi wannan yaƙi-yaƙi da su aka yi su kaɗai ne aka yi badar da su da su kaɗai aka yi uhudu da su kaɗai aka yi khandar da su kaɗai aka yi fatawa makka aka yi khaibar da su kaɗai aka ringa aka yi ramuka da sauransu duka wannan bakin yakunan da su ne aka yi mutum ɗari ko mutum hamsin hankali bai ya ɗauka rinduna ce ta sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam da wari yadda yakin badar da mutum 313 ya zo yakin uhud da mutum dubu haka aka zo fatahu makka da wajen mutum dubu goma mutum dubu goma da suka zo fatahu makka kuma sun je su taimazo sallallahu alaihi wasallam wannan yaki kai ka ware wasu a ciki ka ce wayannan su kadai ne kirki wayannan ba ne kirki bane ba hankali bai ya dauka hankali bai ya dauka Allah yake cewa huwa huwa tabaku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ne zabe ku wajahidu fillahi haqqa jihadi Allah ya ce huwa tabaku shi zabe ku ku zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan muka duba daga cikin sufofi na sahabban mazo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasabiquna wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wasabiqun al-awwaluna waɗanda suka yi riga rigai na harko harkon musulunta mu harko harkon musulunci Allah ya ce sun yi kowa fadala min al-muhajiri daga cikin muhajirai wal ansar daga cikin mutanen Madina walladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan sa kyautatawa yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah duk abin da ake yi duk kewaye da ake yi neman yarda Allah ne ake yi subhanahu ta'ala ya za a yi Allah yarda da kai saboda in Allah yarda da kai magana ta kare ba a sake dawowa baya ba a warwarewa kuma ƙarya kake ka aikata wani abin da ba shi ba in Allah yarda da kai an kare fa daga Allah ya ce na yarda da wani to saban Allah ma gudun shi ki shedan ma bai rabarka an kare kawai kai ka take ba irin wani irin ta dan adam bace ba yi yarda da kai gobe ya ce ya gona hali a wajen ka ya ce ya fasa a ita yarda Allah an aka yi ta soɗi ake yin ta to Allah shi Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wanda suka yi mubaya'a tahta shajara laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara idh yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ya ce ya yarda da wanda suka yi mubaya'a kasan mutum ne suke baya ba mutum goma bane ba mutum ishirin bane ba ɗari ruwa ne mutane ne su ne suka mazu salasalam baya Allah kuma ya ce ya yarda da waɗannan bayan Allah ya ce innan ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ya ce wal ladina awaw wa nasaru haka Allah yake yaban su cikin suratul suratul hadid yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir haka Allah yake cewa lil fuqara al-muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يزك دوبا daga cikin yaban su wa'ana wa Allah yake ta lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun bar gidajensu sun bar iyalansu sun bar dukiyoyinsu sun bar duk kayan jin daɗinsu sun bar garinsu suka ce mi neman yarda Allah suke da fadalar shi yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula yace ulaika humus sadiqun walladina tabawwa'u dara kuma su wa'inda suka tarbe su da hannu biyu ansar ke da mutanen garin Madina suka ce ku zo mu za mu ba ku masarki ku zo mu za mu taya ku a kare wannan addini su ne wallazi na tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajuna fi sudurihim hajatan mimma utu abinda suka dauka suka ba sahabbai ba sa taba ji suna son wannan abin haka mutum zai zo dauki gonar shi raba ta tsake ce ma sahabi da wanda ya zo garin su ce dauki rabin na baka abincin da aka samu a gonar shi in ya girbi zai raba tsake ce mai dauki rabin na baka kasuwanci ya raba tsake ce ɗauki rabin na baka gidan shi raba tsake ce ɗauki ɓangaren wancan kaje ka zamna a ciki haka suka ringa tarbar sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam to wa'annan bayan Allah shine Allah yake yaban su ke cewa ba za su taba ji suna buƙatar wannan abin da suka riga suka bada irin wani su ringa nadama inda a ce wannan abin ban bada shi ba ai da kaza da kaza to ba su haka wannan mutanen garin Madina kenan wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka zai su dangana da kansu ko da suna so su mai kama wani ya amfani da shi to haka kuma wanda suke da hali alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun azim wannan yana daga cikin duka yabo da Allah subhanahu wataala kadan daga ciki wanda zamu dan zana Allah subhanahu wata'ala ya wasu shaida cewa su kinnan wa imani gare su wa'annan sabon imani gare su don haka kakka da ka bata ma kanka lokaci ka zo yanzu don ka karanta wani littafi wanda baka san ba ingancin littafin baka san ingancin wanda ya rubuta ba baka san ba wane ne ya rubuta wata irin adawa gare shi ga wa'annan sahabban da manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ka dauko wani abu wani ya rubuta wani abin shi ya zagi wani sahabi kai ka zo in aka kama sunan sahabi wani kai ma ka buɗe baki ka zage shi wani irin addini ne wannan a ce mutanen kirkin addinin na harko a ce su ne abin zagi a wajen wani irin addini ne a ce wanda ya kama ka alkur'ani shi ne abin zagi a wajen ka aika girce addininka wani irin addini ne wanda ya koya ma ibada ya koya ma sallah shi za ka fara zagi aika rusa addininka to haka wasu zasu zo su ringa tallan irin wannan abu kawai a mutum ya zamana ya ringa bai da wani wurigi kai ka ringa ta asagfillah asagfillah shine wuridin ka shi wuridin shi kawai Allah tsine ma wani Allah tsine shi ne samu shine wuridin shi wai lada zai samu addini ya zama zaki ko ne sifar kai yanzu mun zo mu zauna kawai mu ringa jan wuridi muna zakin fir'auna kana ka aka da shi ma abin da yake abin da yake gaban kake yi ko ka zo ka ringa tana Abu Jahal ko ka ringa ringa wuliki kana zagi Abu Jahal ina kake da lokacin shi ina kake da lokacin shi idan idan kana so ka ambaci Allah ko kana so ka samu lada to wajen addini zai kasance kai mutanen shi na farko su su ne abin zagi a wajenka to Allah ya ce walladina amanu wa hajaru wa jahadu da wa ake Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi kuma sai Allah wasu da ya ce fi sabilillahi sun yi haka saboda Allah ya ce walladina awau wa nasaru ula'ika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim ka duba irin wannan shaida Allah ya ce wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi saboda Allah kuma waɗanda suka zo suka tarba suka rike da hannu biyu suka taimaka Allah ya ce waɗannan su ne mummune na gaskiya to shaida Allah za mu ɗauka mu bar taka ko taka za mu ɗauka mu bar ta Allah shi dai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqan to kai wane ne kai a ina ka zamna tare da su kai wa yake ma wahayi za ka zo yanzu ka zage wani daga cikinsu ko ka bata shi ko ka ce ba mummune bane na gaskiya alhali Allah ce man humul mu'minuna haka a aya kuma he ka gaya mana a ina aka ware wani da wani ne kan yake ne humul mu'minuna siga ce ta jami haqqan kuma mummunan na gaskiya Allah ya san abin da yake zukatansu kuma ya san abin da za su aikata a gaba ya san da za su aikata a gaba ya ce lahun magfiratun allah ya ce suna da gafara ta wa rizkun karim kuma suna da arziki mai karamci haka allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbuka allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kaga nan ma shaida ce Allah subhanahu wata'ala ya musu akan cewa su kinnan wa mummunai ne na gaskiya haka Allah subhanahu wata'ala ke cewa kuntum kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku kinnan lokacin da ayan ta sabko da wa ake Allah ya ce ku a lokacin nan ba a san ba za a yi ba a san ba za a yi ka ba a san ba za a yi ba a san ba za a yi babu wanda ya san za a yi wani mai suna kaza kaza ma wa'annan da suke garin madina a zamna su ne da su ake kuntum kuma Allah ne ke musu magana ku kinnan khayra ummatin ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan siga da Allah subhanahu wata'ala ya kiraye su da ita siga ce da take nuna maka muhimmancin wa'annan mutane wa'annan bayan Allah kai ka san ba kai bane da farko su ne a san farko da Allah ce ku kinnan ku ne fitan al'umma idan aka ce da suwa ake ka ce al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ko to suwa a san farko ai ka san wanda suka rayu da shi wanda suka ringa mutuwa saboda shi wanda suka ringa suka ringa rawaito hadisan da kake ibada da su daga wajen shi wanda suka haddace alkur'anin har kai ka same shi wanda suka aura auren shi ya aura auren su wanda suka bi shi sallah yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin su suka amsa suka ce amin ai ka san su ne san warko da su ake ba da kai ba eh su sun fara magana tukun zaka zo kai ka ce kai ma cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam kake to haka Allah ya kira ya ce ku dinnan ku ne mafifita daga cikin al'umma halinku kuna umarni da aikin kirki kuna hani da mummuna sai ce kuma wa tu'minuna billah sai Allah ce kuma kuna imani da Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan iya daga cikin kenan shaidar da Allah ya musu akan cewa bayan Allah nan lalle tabbas bayan Allah nan mummune ne wa'annan bayan Allah za a tahi a mutu za a tahi yaƙi kuma an te mutuwa ba za a yi mutum talakansa zai zo ya ce ma mazala sallallahu alaihi wasallam shi bai da halin da zai samu abin hawan da zai hau ya tahi ya rasulallah a sama mana abin da zan hau in tahi yakin nan mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da za a baka laisa ala du'afa'i wala ala marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسهوا إذا إذا نسهوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدم هذا أن الله يجد ما ينفقون wannan bayan Allah wa idan suka zo suka ce a ba su abin hawa su je su mutu saboda yaki na daga tutar Allah subhanahu wataala idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu babu sai su washe da kuka washe suke da kuka suna bakin ciki ya akai ba su samu ba abin da za su je wajen yaki jihadi fi sabilillah ka duba irin wannan hali wasu walaɓiya suke yau in aka yi shela aka ce za a yi jihadi kuma da gaske jihadin ne za a yi jihadin za a yi waɗanda suke zagin sahabban waɗannan a cikin kashi goma da kyanka samu kashi ɗin zai fito amma bayan allah nan kuka suke idan ba samu dama suka fi haka allah ke yaban su a? لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم haka suka ringa yi akwai tahiyar da suka yi tashe ta wajen wata wajen kilo 600 kuma tahiyar wasu a doki wasu a rakomi wasu a jaki wasu a ƙafa kuma kawai zuwa ne za a yaki kwana da kwanaki ake ana tafiya in aka zo aka zamuna za a ci abinci dabbobi ne ake ta yankawa haka za a ta yanka dabbobin da ake hawan su ne za a yi ta yankawa a samu a yi abinci a huci kuma sai a yi wata da watanni ana tafiya kai tafiya a cikin mota ma kawai ka je nan da niyame ma cikin tashin hankalin da basuwa da kake shiga to ina ga wanda zai kama hanya a kafa wala yajiduna malja'an wala cikin cikin cikin tauba wala yad'una mawdi'an yaghizu al-kuffar wala yanaluna min aduwwin illa illa kutiba lahum haka suke fadawa su fada korami su fada rami su kaya ruwa iska sanyi zafi haka suke bi sai je wajen jihadin nan na tsaka tuta Allah subhanahu ta'ala haka Allah ya yabe su akan cewa bayan Allah nan imanin kanshi su suka hidaciya su amshi kalma ta imani in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyata aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi وعلى المؤمنين سيتي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى يتشوى وألزمهم كلمة التقوى كما أكا لازم تامس أبند أكي تيما صورا الله يتي كي صورا الله ما وكانوا أحق بها وأهلها كي داما هو ناس نيما سوسك يتنجنت أسكسن تيما صورا الله وكان الله بكل شيء عليما hakanin cikin sotar hujurat Allah yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah ku sani manzon rahama yana tare da ku law yudiukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya sanya muku san imani wa zayyadahu fi qulubikum ya kawata muku shi a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra kuma ya ki muku kafirci wal fusuqa wal isyan da fasikanci da kuma saba ma Allah ulaika humur rashidun takan yi wani yace ai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu anan kuma Allah yace wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan wani idan wani yazo muku da labari sai malamai suka ce wannan aikin nashi dai aiki ne wanda ake fasara shi da alfisku saboda ya faɗi abin da ba shi ba to in baka mance ba aka ramaka lau ai shi dama sahabi ba wanda ya taba ce maka ba shi ba wanda ya taba ce maka shi mala'ika ne ba wanda ya taba ce maka shi annabi ne ba wanda ya taba ce maka masumi ne shi dama mun yarda cewa yana kuskure saboda da abin da suka san ko na ai haddi misali ai haddi akan hukunci kaza ai haddi idan mutum ya aikata kaza ai wasu an aikata su akan sahabban ko wannan shi ke nuna maka cewa kenan suna kuskure kuma suna yin daidai kamar yadda muka faɗa tun da fari idan ka auna kuskuren sahabi ka ɗauko aikin shi na alkhairi to babu ta yadda za a kaga wannan kuskuren nashi dan idan za ka fara zane akan ayyukan shi na alkhairi sai ka zana dubu tukun ka zo kan kuskuren shi guda ne kuma bayan allah nan idan sun yi ma allah kuma gafarta musu yake kuma kai ma Allah ma ubarni ya ce kare ma musu gafara wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wanda suka zo bayan sahabbai ta suke rabbana ighfir lana ya Allah gafarta mana wallazina sabaquna bil iman da wanda suka rigaye mu yin imani su waye suka rigaye mu yin imani su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kuma kada ka rinka sa mana wata kiyayya ga waɗannan bayan Allah naka mummunai na farko kenan a yau idan ka samu kanka kana jin haushin wani sahabi idan kana jin kana ji a ranka wani sahabi ba mutumin kirki bane ko kake zagin shi to ka tabbata kai bakka cikin wannan mummunan da aka yi bayani a wannan aya kai kenan ba mummunan bane tunda Allah ya wallazi da ja'u min ba'din yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman aka siffanta su da imani kenan in ka zage su to kai bakka daga cikin masu imani saboda ka hudda kanka shigowar ka cikin masu imani shine ka kasance kana son su dole ka so sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam dole idan aka ambaci sunan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce radiyallahu anhu wajibin ka ko ka karanta abin da ka karanta an ce kaza an ce kaza radiyallahu anhum wa radu'an wannan ita ce abin da zaka iya hudi akan su idan ba ka ringa yaban su da alkhairi ba kana ƙara gode musu kana ƙara cewa Allah saka musu da alkhairi akan kokarin da suka yi na kawo mana wannan addini idan ba ka faɗa haka ba to wallahi su mutu zaki idan kana so ka gane haka kai kanka ka kalli wasu akti da wasu manyan gaban ka za su ringa aikatawa kai da kanka san wani abin aka yi eh an yi kuskure amma ya wadu yanzu misali mahaifin mutum ko mahaifiyar shi sai ta yi wata magana yau da gobe ta yi wata magana wadda kai kake ganin wannan magana bai kamata a ce ta yi ba ko a banka yi wata magana ko aikata wani abu da kake ganin bai kamata a ce an yi haka in ba amma baka iya hudu baka iya ce kaza kaza irin wannan amma ai ba ka zo ba yawan aka tambaye ka wane ne wane a wajenka ka ɗauko wannan lahin ɗaya-ɗaya ka ce da shi za ka ba da labarin shi wannan lahin wannan kuskuren ɗaya da shi za ka ba da labarin babanka ko mahaifiyarka kana fara ma duk alherin da suka ma a duniya kamance kai ka ɗauko kuskure guda wanda tana ba kai suka ma ba sai ka ce da su ne zaka ba da labarin ko su suwa ne ka gaya ma wani wanda bai san su ba ya san su da wannan labari ɗaya taka mummuna ka ƙi zanyo dubunnai ko munayikan ayyuka na alkhairi da suka maka ya kamance sirka kaga wannan butulci ne kai butulci ne kai tsaye kuma babu hankali a ciki in dai kawai kai in ka zo labarin mutum laihin shi ɗaya tak ko biyu su ne zaka ɗauko da su zaka bada labarin shi ba ka zo ka bada labarin shi ba akan ayyukan shi na alkhairi mu riƙe wannan ka'ida duk wani mutum a duniya na iya kuskure in dai ba annabi ne kai kowa mala'ika ba ne amma shi na kita fiƙil muwazan aunawa ake yi an tambaye kawai wane ne wane a wane na san shi da hali iri kaza hali iri kaza hali iri kaza hali iri kaza ka zano halayen shi na kirki wanda ka sani wanda kuma ka san hali ne wanda takan yi mutumin iya mu'amala da shi ya cutar da shi ne so wanda hikami ishara akan amanar da ya baka akan cewa naji ko kuma ya mini ina gudun da maka kai hankali wannan ba laifi bane ka kuska kama kama dan uwanka ne ishara hannunka mai sanda akan shi misali a ce mutumin dan danwara ne dan danwara ne kuma kana tare da shi ya danware ka ya danwaruwa ne ya danwaruwa ne wani mutumin ka yazo yace yana so ka min shaida akan wannan ya halin shi yake yana so mu'amala da shi ta kuɗi ko ta wani abu to wannan ba laifi bane ka min ishara akan cewa yana da halaye masu kyau amma mu'amala ta bangaren kaza kana tsoron ya halice shi wannan kame abin da ka taimake shi saboda ke je fada cikin hazo to a matsayin shi na adam dole a same shi da kuskure dole a same shi da laifi kenan idan za ka yi jujen mutum kada ka yi jujen shi a kan laifi ɗaya wani ba adalci ba ne ba adalci ba ne sai ka ɗauko duka ayyukan shi sai ka ɗora saman suke ne ka gani wani ne zai rinjaye wani kuma ta kalli hawan mutum ya aikata wani laifin wa so nawa mutum zai aikata laifi ko a gabanka ko ka ji labari ya koma tsakar dare ya tashi ya arwalla ya raka abu ya gaya ma Allah ya yi kuka ya ce Allah wani laifin dare ya Allah gafarta mai sai Allah ya gafarta mai kai kuma kana ta yawo kana da can kana cewa ya yi kaza ya kaza ya kaza kai kuma ka san bai an riga an kare ma wanda ya ma laifin ma yi ne kai kuma kana can ya buɗe kwanta a lahira ya aji kai kuma kana ta zuba mashi ai kwanta ne buɗe ka buɗe masa ga kwanta ko irin wannan ko irin wancan irin wancan shine ne ka aikata wani aikin alkhairi ka bari a duniya ka buɗe kwata kenan a lahira kawai kana zaune zaka ringa jin ƙara alerta yana zauwa kawai cewa abu kaza yana shiga abu kaza yana shiga ko kuma wani abu ya faru wanda kai aikata ba daidai ba ka koma ka roki Allah ya maka sai wani ya dauki wannan abu duk inda ya zauna zancen ka yake yana bata kai yana gaya ma wani kaza kaza kaza kai yana rage maka in an je lahira kawai ka ringa ganin abubuwa suna zauwa daga ayyukan shi na alkhairi suna zauwa wajenka yace anna anna hada ya ce ai daga wajen wane shi bai da aiki illa na sama ladan shi da yake yi a nan duniya to don haka mutum tana wayar ga tuwo ma kai baka sani kai kaji kana ta yada zancen shi ya yi kaza ya kaza kuma Allah ya hime Allah ya hime kuma kamar ba a yi bane in an je lahira a cikin ayyukan shi a cikin littafin shi kawai aka zo wannan fash in ta rawannan rana a wannan minti a wannan lokacin fash in babu komai a cikin in ji Allah ya gafarta maka ita ce ta'arifi na gafara da afuwa in Allah gafarta kuma gogewa ake shi yasa Allah yake cewa ulaiikal ladina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim ayyukan nasu da suka yi ma Allah masanya sai yake mina sanakin lada fajin wannan da ta rana kaza ya aikata kuskure kaza wannan fajin dalilin gafarar da ya ma aikata aiki na alkhairi sai a cika ta kuma da aikin lada haka Allah yake haka Allah yake kenan kamar ba kanka wahala akan kurakuran mutane wallahi kakkaje ayyukan ka tsadaddu masu kyau wanda suka yi su saboda Allah su ne za a ɗauka a bai a biya mutane akwai ayyukan da suka amsu ai ayyukan ba duka bane suke amsuwa akwai sallar da kai da kanka in kai da ka kare aka ce ba ma kanka not a wannan sallar taka kai da kanka baka samu wani ba in dai adalci zaka baka ba kanka wani ka bubbuga ko an kabar da sallah baka san ba me ake yi sai aka ce assalamu alaikum kuma ka sallama kai dai kawai duka kake wannan in kana bi kenan in kai kadai kake yi kuma kai tarbukan waka akwai sallar da kawai kai tsakan kansare ba ta yi ba ba hankalinka ba akan sallah ba kake ko tana kasuwa ko yana wajen aiki ko yana waje ko yana zancen ko yana tunanin balo ko na haka dai to he wadda fa kanutsin ta gyarin kai komi komi ya amsu da ya ta dauko a biya mutane ka zagi wani ka ci naman wani kama wannan kaza kama wannan kaza to da shi za a biya shi wallahi sai mu yi hankali ka aji makiyanmu ladan mu yasa su aljanna eh makiyanmu ladan sai kisa aljanna mu sani wallahi ta kalansa wannan ya shafi kowa da kowa to wannan ma wani ne mai aikata laifin ba to ina ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kai aikinka kawai ka zo ka zamna kawai ka zage su wannan bayan Allah idan kana so ka san su wane ne Allah subhanahu wataala yake cewa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani ibade ka Allah subhanahu wataala shi ya sabkar da nutsuwa a zakatan mummunai domin su ƙara imani akan imaninsu walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima Allah ya ce kuma yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima haka Allah yake cewa wa'annan ku bayan Allah shiryayyu ne Allah yake cewa walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai Allah ce ulaika humur rashidun wa'innan sahabban shiryayyu ne ma akan hanya suke haka Allah ya bin zai ce musu innahu masu rabo ne yake cewa alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ulaika humul faizun Allah ya ce su innan masu babban rabo ne a wajen shi haka nan Allah subhanahu wataala ya bin zai ce su innan masu gaskiya ne yake cewa lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya ce su innan masu gaskiya ne haka nan Allah subhanahu wataala ya ce ya yarda da su ko su ma sun yarda da shi wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah haka nan Allah ya ce su dinnan masu tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wataala laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabaa'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahum bihim ra'ufur rahim wa innam bayan Allah da kake gani ubangiji ya musu albishir cewa a lahira su suna cikin wuri madaukaki Allah yake cewa alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim yati a'zamu darajatan inda Allah Allah musu albashi da ya ce suna da wuri maɗaukaki a wajen shi wa ula'ika humul fa'izun yubashshiruhum rabbuhum ubangiji yana musu ubangijin sai yake musu albashir bi rahmatin minhu da rahama tashi wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im miki Allah musu albashir cewa suna da gidan aljanna kuma suna da rahama ta ubangiji haka Allah ya ce su ne mafificiya al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas haka Allah musu sheda ya ce musu su kinna masu tsoron Allah ne irja'al ladina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyat al-jahiliyya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ala haka nan Allah ya musu sheda akan cewa ba sa wasa akan kafirai yake cewa zalika mathaluhum fi at-taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shadahu fa azarahu fastaghraza fastawa walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum haka Allah subhanahu wa ta'ala yake yaban su yake nuna muhimmancin su ga a cikin wannan al'umma a cikin ayoyi daban-daban ta alkur'ani to Allah subhanahu wata'ala ya yi kowa sanin su wane ne ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin Allah bai san ba abin da ya halitta ne shin bai san ba su wane ne sahabbai bai san ba me za su kasance a baya bai san me suke ciki ba a lokacin nan zai musu shaidar da za ta kasance abadin abidin har abadan abada ana karanta ta yanzu shaida a cikin alkur'ani ya ce waɗannan masu kaza ne masu tsoron Allah ne masu imani ne masu kaza ne kai kawai yanzu ka zo kai tsaye ka ce wa mutane waɗannan musamman ba mutanen kirki ba ne yarda wa za mu ɗauka a ciki magana ko magana Allah magana ka za mu ɗauka mu bar ta Allah ai ka san abin da biyan yau bane to a qur'ani Allah ya ce su kin nan ga halin sai dai ka haskana ta alqur'ani mai girma ha to ka gani a cikin tauba Allah yake cewa ya yi ciniki da su sahabban ma aka yi ciniki da su kai ka taba ji a yi ciniki da Allah to yau ga ayar kuma Allah ba ciniki ya ga sahabbai inna Allah tara min almu'minina Allah ya saya daga wajen mummunai anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ya sayi rayukan su ya sayi dukiyoyin su shi kuma alretur mi zai ba su aljanna zai ba su yuqatiluna fi sabilillahi ne suke aikatawa yaki suke saboda Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna wata ran su kashe wata ran a kashe su ko wa'adan alai haqqan Allah ya ce wannan alƙawari ne kuma gaskiya ne haka zai ta kasance fi tawrati wal injili wal qur'an a cikin at-taura da cikin injila da cikin alqur'ani haka alƙawarin ne yake wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne hidati ya cika alkawari kamar Allah ya ce wa zalika huwal fawzul azim ya ce wannan shine rabo mai girma ka duba irin wannan daraja ka duba irin wannan sifa da Allah subhanahu wataala ya ba sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi ciniki a gurin su kai yanzu in zaka je sayan abu kai ma dan adam ba kai ka darje ba ka ware ka zaba Allah subhanahu wataala ya zabi mutanen banza ya ciniki da su ya zaɓi wanda su zama mutanen banza daga bayan mazu sallallahu alaihi wasallam ya ciniki da su wannan manganu da kuke ji muna faɗa akwai wanda su aikin su kenan kawai bisu da aiki wai sahabbai suka tsole musu ido shine malam sai ya kawo ya ce maka wala nufrid fi hubbi ahadin minhum akwai wanda su kawai Ali bin Abi Talib ai gani ma suke yi kuskure ne aka yi mala'ika jibril lokacin da ya zo alibi labin alibi ne zai kama annabta sai kuskure kama maza da sallallahu alaihi mutanen mai shi abu ko mutanen su ne kaga akwai wanda suke ganin haka a cikinsu ai kashi-kashi ce ta ba akwai wanda kuma suke ganin alibi labin alibi da shi da wasu ɗan ɗaiɗaiku daga cikin sahabai su kaɗai ne mutanen kirki duk sauran mutanen banza ne a wajensu abubakar ba mutanen kirki ba su umar ba mutanen kirki ba su othman ba mutanen kirki ba su mu'awiyar ba mutanen kirki ba su abdurrahman bin auf ba mutanen kirki manya-manyan sahabbai duka ba mutanen kirki ba ne a wajensu sahabban da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna talha fil janna abdurrahman fil janna sa'id fil janna sa'id fil janna abu ubaida fil janna haka manzo sallallahu alaihi wasallam zana su guda goma yace wa'annan da kuke gani ɗan aljanna ne suke yawo kawai mutuwa ake jira sai su shiga aljanna haka aka musu wannan shaida kawai in kun mutan aljanna ne kai yanzu akwai abin da ya dadi irin wannan kana yawan ka a ce kai wadda aljanna ne to haka aka musu wannan shi to kai kuma kawai wani yanzu ce ka zaka bilal mai kiran sallah na mazala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam yake ce ya bilal motsin ka daji a gidan aljanna kun san mazala sallallahu alaihi wasallam ana gwada ne aljanna lokaci zuwa lokaci wajen su annabawa idan suka yi mawalki kamar abin da ya tabbata a da gaske ne suka yi su haka mulkin su ke wahayi manzana sassalin yake cewa bilal ya ji motsi shi a gidan aljanna me yake aikata wannan me yake nuna maka cewa bilal kawai dan aljanna ne haka ke nuna maka kai bilal dan aljanna ne manzana sassalin yake cewa ya ji motsi shi a gidan aljanna to haka yan badar wanda suka ji yakin badar manzo sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku aikata abin da ku ga dama an gafarta mu duk abin da kuke so ku yi an yahe mu ku kinna aljanna ne ka diba dai ka to waɗannan bayan Allah su ne zaka zo yanzu ka rasa wanda zaka zaga a wajen sai su Allah subhanahu wataala daga cikin yabansu da alkur'ani ya ba da wasu ayoyi wanda idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya kawai labari ne ake baka da irin rayuwar da suka yi da irin ƙoƙarin da suka ma ake mu je cikin suratul ahzab Allah ke cewa يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ, وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل فإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يأسنكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المؤوجين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين زاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تدعوها وكان الله على كل شيء قدير wannan ayoyin wa duka magana ne ake akan wani hali nasu wannan bayan Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idza ja'atukum junudun lokacin da wasu runduna suka isko ku lokacin da aka yakin ahzab kahurai suka yi ittifaki da yahudawa aka ce a zo a ma madina zama guda aka zo aka kewaye garin madina manzala sallallahu alaihi wasallam suka sami ide ta salman al-farisi aka zo aka kewaye madina da rami babu hanyar gucewa to shine Allah ke cewa izkuru ni'matallahi alaikum izja'atukum junudun lokacin da rinduna ta zo muku fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawa sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu wata wata irin iska da rinduna da bisa gani wa kana Allahu bima ta'maluna basira idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum saboda kansu suka nima su muku wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir sai da kai hankali ya tashi kowa ji tsoro wa tazunnuna billahi sununa kuka rinda tsammani kala kala ga Allah yace hunalika tuliyal mu'minuna anan ne aka gwada mu'minai su waye mu'minan su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa zulzilu zilzalan shadida ɗan wannan zamanin ne suka yi wancan zamanin ba 'yan garinku ba ne ba wayan nan masu zage-zagen ba ne ba na sahabbai ba su ba ne ba sahabban ne dai da su ne ake wayan nan bayan allah wa zilzilu zilzalin shadida ya ce wasu ƙalar ta'ifatun minhum ya ahala ya siri ba la mu kama lakun farji wasu suke nema su ruɗe su wannan fa bukasha ba gara ku koma suka ce a Allah ke cewa yake cewa wasu kullan yanfa'akumul firaru in farartum min al-mauti kai in kun ma gudu bai muku amfani in kun ma mutuwa gudu fa idan la tumattuna ila qalila rayuwar duka ne wace zakai a duniya in ka gudu ma wata ran ka mutu duk gudun da zakai ko mallam ya mutu bi sayfin mata da gairihi ta'addadatil asbab wal mut wahid qul man dhal ladhi ya'sumukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma waye sai kare ka idan Allah ya soka da wani abu na cutarwa ko Allah ya soka da jin kai waye sai kare ka babu wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala wala nasira Allah ke ta qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwani Allah ya san masu zawa ai Allah ya mu labarin munafikai shi yasa aka sotar munafiqun manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawi da su idza ja'aka al-munafiquna qalu ashhadu annaka rasulullah to wa'annan su ne yazo su ringa ce ma so suke su suke sahabbai su kuma sahabban suka ce mun kiya muna nan والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم إذا لوكة دا أبن سورويزو يقول سمحنك لنسياتي سنة جويجوي ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأبد الله أعمالهم وكان ذلك الله يسيرا الله يكتوى كي ولما رأى المؤمنون الأحزاب lokacin da mummunai suka ga wannan rundunar lokacin da suka ga iskan nan ta taso qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasul wanda suka tsaya akan gaskiyar nan suka ce kai ho wannan shine alƙawarin da Allah ya mana wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan uba abin da ya kara musu illa imani da sallamawa zuwa ga Allah sai Allah yake cewa minal mu'minina daga cikin mummunai rijalu min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi akwai wa'inda suna da mazaje ne sun gaskata abinda Allah masa alƙawari fa minhum man qada nahbahu akwai wanda lokacin su yayi sun dai wa minhum man yantazu kuma akwai wanda suna nan suna jiran ko ta kwana yanzu ma in mutuwar ta zo a shirye muke mutu saboda addinin Allah wa ma baddalu tabdila kuma su taba sauya ba Allah ne yake musu shaida ya ce su taba sauya halin su ba su so suke diyan da za a yi addininsu ya ɗaukaka su suka shayar da musulunci da jininsu da musuluncin yarar har kai ka zo ka same shi kuma su zasu ne zama abin zagi a wajenka aisha radiyallahu anha haka alkur'ani ya mata ya mata tsarki na ƙarshe duk wanda yake nema nuface ta da wani abu alkur'ani ya ce to wannan abin da aka yi na munahuncin da aka kulla a lokacin to allah subhanahu wata'ala sai kaddara aka sauko ayoyi sama da goma kuma za a ringa karanta su har zuwa tashin kiyama domin duk wanda ya zo maka da magana akan aisha ka ce mai karanta suratun nur kawai ka tsari da shi karanta suratun nu innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim laula istami'tumuhu ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون yace walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu zargin Aisha aka dinga yi a gani ai tayi kaza ta aikata fasikanci tayi kaza ta aikata akai ta yawo a gani ana yatawa sai da aka wajen kwana 40 cikin rudani an rasa makama ya za a yi wannan zantiya ba za a ko'ina haidai kai hatta ta gidansu ita kuma tsarkakakka ce a tsayyibuna wa tsayyibuna li tsayyibat alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tsayyibatu lil tsayyibina wa tsayyibuna lil tsayyibat wannan suna ce ta Allah na banza tare da na banza masu tsarki tare da masu tsarki bare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa a baya mun ce duk abin da Allah zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na zaba mai wanda yi kuma kowanne ne in ta fuktal khalaiqa fi khalqin wa fi khulqin wal mursalin ala ma hum bihi suada qad fuktahum kulluhum qurban wa manzilatan wa fuktahum zamanan wa fuktahum balada wa fuktahum nasaban wa fuktahum hasaban wa fuktahum وفقتهم حسبا وفقتهم أدبا وفقتهم نسبا وفقتهم ولدا وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بالحبس منفردا وفقتهم أمة تزو بنسبتها إليك وهي على كل الورى kaga manzala sallallahu alaihi wasallam a komi yafi kowa Allah Allah ya daukaka shi akan komi komi in za zaba mai mai kyau mai tsarki ake bashi sahabban shi ma masu kyau masu tsarkin ne aka zaba mashi haka matan shi masu tsarki ne Allah ba shi duk wanda zai zo a yanzu ya kama wata magana akan matan manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ce mai halin baka karanta alqur'ani ne in kana karanta ba to karanta wannan ayoyin Allah yake cewa wanda suka zo da wannan zance na banza usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum kaku tsammani sharri ne a gare ku bal huwa khairun lakum alkhairi ne a gare ku li kulli imrin minhum maktasabu min al-ism duk wanda ya ta wannan zance yana da wata far'in shi da ya dauka ta zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda kuma ya dauki yawunin wannan ya ta zancen wannan babban nasu shi ku bar shi tanadin azaba shi mai girma tana nan tana jirin shi Allah ke ce ma sahabbai wai lokacin da kuka ji wannan zance me yasa ba ku yi ba ku yi zato na alkhairi ga ƴan uwanku mu ne ba tarbiyya ce ake ba su in kun ji zance wani iri ku rinka ma ɗan uwanku zato na alkhairi zannu bil mu'minina khaira kai me yasa wai lokacin da mutanen suka kazance ba su zo da shaida guda hudu ba Allah ce kai ku tsaya walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim in ba dan fadala Allah da rahamar shi ba da azaba mai girma ta same ku dalilin wannan abu da ku ringa yata akan matan manzo sallallahu alaihi wasallam ai ka san a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah me yace a cikin suratul anfal wa ma kana Allah ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah yake cewa ba za mu musu azaba ba al'ummarka ba za mu dirkake don matakar kana zaune a cikin su kaga a lokacin nan garantin sahabbai na cewa ba a musu azaba ba irin ta'adawa da samudawa shine manzo sallallahu alaihi wasallam da ranshi kuma sai ya ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun to yanzu tunda manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana abu ɗaya zai tsiratar da mu mu ringa yawan istighfar su ne garantin da Allah bada abinda zai hana a muku azaba wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku a rayi ko kuma kuna yawan istighfari in babu ɗaya daga ciki to azaba ya ta isko kenan sai an mi da hankali akan istighfari haka Allah subhanahu wataala ya tsarkake Aisha radiyallahu anha akan wannan zargi da waɗannan bayan Allah suka nema su rangayi akan ta Allah ke cewa innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati a dalilin tafa wanda suke jihon kamammu mummunai mata kamammu su rinka jihon su da zina Allah ke cewa lu'inu fi dunya wal akhirah wannan Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma Allah ya ce wallahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum alhaq abin da yawa ne abin da yawa ne cedodi da adilla da kuma abubuwan da suke ba sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallam kariya kuma da yadda ake mu'amala tare da sabon masu sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne suna nan furtuka a cikin alkur'ani shi yasa a duk wanda zai zo ya faɗi mara magana mara daɗi ga sabon masu sallallahu alaihi wasallam kawai magana ne zamu mishi mu ce mai halan baka karanta alkur'ani ne dan yace na karanta alkur'ani mai girma kuma to lalle yana karantawa ne amma bai ganewa kamar tal himari ne yahmilu asfara kamar jaki ne yana dauke da tattafai shi kanshi bai san ba me ya dauko a bayan shi in dai har yanzu baka waye baka sha kanka lafiya sahabbai ba sa'anninka bane sahabbai ba abin zagi bane ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita daraja a duniya bayan manzo sallallahu alaihi wasallam in dai baka da wannan itikadin to ka sani cewa kana cikin tashin hankali kuma kana kusa da kabar musulunci saboda wanda suka kawo musuluncin da su ne kake yaki duk wanda ya girce ma asalin abu ya ce abin ke zamna ke kamar itaciya ce ka zo daga ƙasa rasin inta ka zo ka cire ta to ya za ka rayu to haka musulmcin nan asalin shi asas ɗin shi su ne sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam kana girce su an kare ka girce musulunci tunda yanzu in kace sahabbai duka makareta ne kaza kaza mu tambaye ka to wa kama alqur'ani in kace kaza kaza wa koya ma ibada babu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi wannan magana kusan waye ake gaya ma ita wani sahabi ne wa ake gaya ma wannan magana shi ma wasu ne daga cikin manya-manyan sahabai shi ba irin manyan sahaban ba ne yau wata magana mara daɗi akan wani daga cikin sahabai wani sallallahu alaihi wasallam ce me la tasubbu ashabi to idan aka gaya ma sahabi ke taba mutuncin manya daga cikin sahabai to ina ga kai manzana sassa mai ce mai lata subu a sahabi kada ku kuskura ku zaki sahabai ne saboda idan ɗayan zai ɗauki kamar kwatankwacin dutsen odi na zinariya ya bada sadaka ba za ta kai fadala da darajar kwano guda da sahabi zai ɗauka na hatsi ko dawa ya bada sadaka ba a wajen allah kai ka ba da dutsen uhudu kamar dutsen karkada a ce dinariya ce kai na sarka da ita ba ta kai ba kwano guda da sahabi ya bada na hatsi a wajen allah wanda yake nuna maka darajarsu da girmansu da mutuncinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin yana da yawa a nan insha Allah ta'ala za mu dakata abinda muka waɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana abu dai da za mu rike shi ne sabon manzo sallallahu alaihi wasallam muna son su kuma ba ma hutun iyaka a san su hallau ba wanda mu zan mu ce babu ruwan mu da shi dukansu muna mutunta su muna ba su girmansu muna ba su fadala a kan kowa hakanan duk wanda baya san sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba ma san shi kuma duk wanda yake ambatan su ba da alkhairi ba shi ma ba ma san shi hakanan mu kuma ba za mu ambaci sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai da magana ta alkhairi radiyallahu anhu ita ce kawai maganar mu a tare da su kuma san su mu itikadin cewa san sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam imani addini ne kuma kyautatawa ne in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa kafirci ne munahunci ne kuma huce iyaka ne muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mu kusuri Allah ya mana wannan abin da muke ciki kuma Allah ba mu mahuta akan shi na kasan mu da take ciki Allah ba mu mahuta Allah ba mu zaman lafiya Allah dawo mana da zaman lafiya da muke ciki kuma duk wanda yake nuhatan mu da sharri Allah bai da mu sharri shi mu dai zaman lafiya muke so ko ma yaya ne a zauna lafiya kawai yaƙi ba alkhairi ba babu inda yaƙi taba zama da alkhairi mazala sai sanar muke cewa la ta tamanna liqa al'atu kada ku ringa fata ku game da abokin gaba yaƙi na musulunci ba wai ku bar fata a zo a gama a yaƙi kawai a yi abin da za ku bar fatan wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na musulunci wanda in ka mutu aljanna za ka kai garanti gare da kanshi kenan kaga mafificin abin da ya kamata muki shine shine a ce zan mi yaki akan abin da ya shahi duniya kawai yakin ne za a yi wai saboda demokaradiyya demokaradiyya kawai wani ne zama ya nazari ya lissafi ya ce ga yadda ya kamata a yi mulki kawai saboda wannan tunanin nashi saboda shi kadai tunanin wannan saboda shi waza a kashe mutane kawai haka nan to Allah tsine ma in je demokaradiyya haka ne in je saboda ta za a zubda musu na wani dole ne kuwa zama shugaban kasa ba dole ba ne wanda Allah ba shi ne kawai Allah ce shi ke bada shi ke amshi in ya amshi a dangana in ya bada kuma a gode ma Allah za a yi kiri aikin kirki muna fata Allah zama da kasan mu lafiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi